أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باياك يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan wata tattaunawa ce a takaice wanda yanzu za mu yi insha Allah tabaraka wa ta'ala tare da ku muna burin mu samu musharakan ku insha Allah tabaraka wa ta'ala na ku kira waya kamar yadda kuka ga title a sama cewa wannan abu mun yi shi ne domin mu nuna wa duniya irin tsiraicin da wannan bawa Allah yake dauke da shi mai suna Abdul Jabberun tare da kuma wayar da kan waɗansu daga cikin waɗanda gauga'un da suke bin sa kawai suka zamanto imma'a kawai shi in yayi daidai sun yi daidai in ya bata sun bata wa ma ana illa min ghaziyati in gawad gawaitu wa in tashir ghaziyati arshidi haka suke tafiya da shi to ala iyalin yan uwa koyaushe ana ta karatu alhamdulillah kun ga malamai ma waɗanda da shuru suke ba su magana amma sun fahimci cewa wannan bawan Allah cikin cin mutunci da ruguza kimar annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai yasa muka zo dan mu dan haska wa yan uwa wani abu mai muhimmanci wanda idan mun gama wannan karatu in Allah ya daba wanda dadewa bane bai wuce minti kaɗan ba karatu ne wanda zamu dinga yin shi gaba gaba zamu dinga dauka dan kaɗan kaɗan ana haska wa duniya domin kullum abinda Allah yake yi shine wallahi daga alfarman sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan bayin Allah da kaskantar da sha'anin wanda yake ganin kaskancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rusa lamarin su domin kun ga abin da yake faruwa kullun cikin zagin bayin Allah zagin sayyidina Anas zagin kaza to alhamdulillah yau gashi karamar sahabban manzo Allah ta kama dan tamora har gida dan banza ta ruguje shi sayyidina Anas bin Malik wallahi sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu wallahi karamarsa ta cafke shi ta rike shi a wuya kuma da abin da yanzu za mu nuna wa 'yan uwa ga littafinsa mai suna ilajul jarihi za ku ga a cikin bidiyon nan namu mun canza wa littafin suna daga ilajul jarihi mun mai da shi da ilajul jurhi fi hamziyatil madihi mun canza wa littafin suna ya tashi daga ilajul jarihi ya koma ila ya koma ilajul jurhi shigar da rauni da kaskanci da aibantawa cikin hamziyar al'imamul busiri shine abin da wannan littafi na shi ya kunsa mai suna iladul jirai don abin da zai ba ku mamaki abubuwan da za mu tattauna yanzu mun buɗe littafin yan uwa suka kawo mana hadiyarsa daga kano ga sai di muhammad nasir muna tare da shi sai muke duba waɗansu al'amura abubuwan da muke dubawa sai muka ga wannan bai kamata a ce an kasa fitowa an yi wa duniya bayanin abin da suke kunsuwa a cikinsu ba domin abin da yake faruwa shine abin da yake faruwa shine a ya fito yana maganan ya fito yana magana akan abin da ya shafi wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga kafin sahabban manzo Allah in kan uwa za ku iya tunawa kwanaki BBC ta yi hira da shi da BBC ta yi hira da shi sai ya fito ya ce kashi saba'in da biyar cikin matsalolin da ake da saɓani da shi tsakanin sunna da shi'a ya gano shi'a ita ce take da gaskiya kashi saba'in da biyar sunna su ne masu gaskiya kashi ishirin da biyar kaga ko a makaranta ne kaje kashi ishirin da biyar ai ka faɗi to amma abin da zai baka mamaki a duk littattafansa da yake yi da duk maganganunsa da shi kansa abin da ya faɗa a cikin hiran da aka yi da shi a BBC ya ce ga littattafansa littattafansa din na malaman sunna ne idan misali shi'a ta fi sunna gaskiya da kashi 75 idan ka tashi rubuta littafi littafin da kake burin ya zamanto abin shirya wa jama'a saboda Allah ne ya kamata ka ɗauko littattafan sunna za ka ɗauko ko kuma littattafan shi'a wanda suke da gaskiya kashi 75 kun ga littattafan shi'a zai dauko sannan idan ka tashi batun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito da bakin ka kai dan tamore ka ce Anas bin Malik tataccen makaryaci ne ka faɗa haka duniya ta ji ka ka nuna kullun cin mutuncin annabi yake sai kuma aka zo a cikin littafin ka ilabul jari wanda kake cewa kai sharhin hamziya zaka koya wa yaran ka san manzo Allah sai kuma abun mamaki gashi kana ɗauko hadisai daga sayyidina Anas daga sayyidina Anas sai kuma ya sauka ƙasa sai ya yi tawili sai ya ce wannan hadisin idan ya tabbata Anas shi kadai ya taba faɗan wannan hadisin to hadisin nan ƙarya ne to abin da nake so yan su fahimta ku ji maganar sa in ya tabbata Anas shi kadai ya faɗa hadisin ƙarya ne sai dai in hadisin ya samu mutaba'at da shawahid sai ya zama da cewa sayyidina Anas bin Malik yayi gaskiya to tambaya tambaya ina ka'idar ka ta cewan wanda kace shine ka'idar da ake bi wajen tantance hadisan manzo Allah idza sami'tumul hadisa anni ta'rifuhu qulubukum wa talinu bihi ash'arukum wa absharukum ka dauko wannan hadisin kace in hadisi ya kama hankalinka kuka ga yayi daidai da son zuciyanku kuka ga wannan hadisin yana girmama annabi haka ka fito ka faɗa kace zaka karbi wannan hadisin to sai kuma ka rawaito hadisan sayyidina Anas da yake girmama annabi sai kace in an samu yana da waɗansu marawaita a faɗanka kace wannan hadisin za a karba in bai da marawaita zaka jefar to me ka'idar ka na cewa in abu na girmama annabi kowa ya rawaito zaka karba sai kuma kace zaka jefar da hadisin sayyidina Anas ya kamata ka fito kai wa duniya bayani da haka duniya su san wa suke bi wato ba zai iya rayuwa ya dage sai ya rubuta addini kuma yana so ya ɗaukaka annabi kuma ya gane cewa ɗaukaka annabi ba zai yiwu ba ba tare da su sayyidina Anas bin Malik ba ba tare da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba misalai kaɗan zamu ba ku daga cikin littattafansa yanzu domin yan uwa su tabbatar ga sai di Muhammad Nasir zai dan yi takdimin wani abu in yayi takdimi ya gabatar da wani mas'ala ni ma in gabatar da wani ya gabatar da wani in gabatar da wani daga littafin sa ba shari ake mai ba daga littafin sa gaji duniya ta gani ta san kawai kidahumi ne wallahi kidahumi ne Allah wallahi sai di Muhammad Nasir bismillah Allah ya sauki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wa alaikum salam alhamdulillah daga murya a daidai wannan lokaci yan uwa da muke tare duk da na ga wasu yan uwa sun gagara hakuri har sun fara kira a dan mana hakuri na dan lokaci kaɗan tukunna za a fara kira da ke karatun a takaice muke so mu yi wannan wata sabuwar damfara ce wadda ta shigo hannunmu mai suna ilajul jarihi bi sharhi hamziyat hamziyatul madih wato wai littafi ne da shi abdul jabbar aka saka shi a gaba akan jawful fara sai ya koma ya ce bari ya canza maudu'i ya ɗauko maudu'i akan su shehu tijjani sidakar jilani shek usman bin fodio shek abdullahi gwandu shehu muhammad bello akan cewa da'awar da yake yi ta cin mutuncin sahabban annabi muhammadu da zagin manzan allah da yake yi suna daga cikin wanda suka dafa masa to daga shi ne ya rubuta wannan littafi mai suna ilajul jarihi wato wai magani wa mai wato marar lafiya kamar magani ne wai aka bayar wa marar lafiya amma a cikin a cikin sharhin hamziyan wato ah, na al-Imam al-Busiri radiyallahu anhu magani kuma da maganganun su yawa Anas yawa da Sayyidina maganganun su Anas ibn Malik da Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu to abin abin lallai a Shawul Fati yayi jawabi wanda ban bukata in kara wani mukaddama mai tsayi to amma abin da yasa na fara bayani shine littafin bata cancanci wannan sunan ba mun sani dama tun daga suna ya kamata a gane cewa abin da yayin nan ya fo wannan ne kuma littafin fallasa asirinsa ta yi da ya sani ina ma da ya san littafin nan za ta zo hannunmu wallahi da bai rubuta wannan littafin ba da kuma ba a saki wannan littafin ba domin abin yadda da ka gani littafi ne gabaki ɗayanta shafuffukan ba su kai shafi guda akalla a- a yadda aka ma yi ta magana da sau- sauri da faɗaɗa rubutun bai kai shafi 120 ba 120 ne dai- eh, 120 ne 120 ne har da ƙare-ƙare da ciko da aka dinga yi da shauransu to amma wannan shafi 120 din da ke cikin wannan littafin abin dariya da ban mamaki an ce an yi sharhin hamziya amma ga baki ɗaya bai fi shafi ɗaya da rabi na hamziya aka ɗauka ba daga buɗe littafin sai aka ɗauko tsakiyar hamziya yanda ake so aka kawo maganan a yanda busiri yake wane da wane da wane wane kamar yanda muka faɗa sulfati ya bayanin cewa za mu biyo littafin nan ne kusan ɗaya bayan ɗaya a nisan mintoci yar kaɗan kaɗan kaɗan mu haska kuma da yawa gyaran da za mu yi ba wai za mu ɗauko bane mu gyara maka a irin yadda muka dinga yi a baya Ah.
ka ja larabci mu gyara maka sannan sai ka zo kuma ka gyara larabcin baka nuna cewa ka ji an gyara maka ba duk da kana ganin mu a yanzu akram ah, mal eh, jabberi abin da yake a nan shine wannan littafi yanzu mun canza masa suna daga ilajul jarihi zuwa ga ilajul jurhi ilajul jurhi nan kuma da alif ne ba ainun ba ilajul jurhi wato susa rauni da rashin lafiya da karaya da fitina a fi kitabi hamziyatul madihi cikin littafin nan na mai hamziya alburda kenan a al-Imam al-Busiri radiyallahu anhu akwai matsalar da ya tattauna kan Busiri wanda ta hada da Shehu Tijjani da sauran bayin Allah amma ba mu son mu zo kan wannan matsalar yanzu kai tsaye za mu je ga matsala duk wanda ke da wannan littafin kun dai gani yaro wai wai abin dariya yaro ya, ya tsinci hakori yau mun tsinci hakori wannan littafi alhamdulillahi mujtahidan gaske suka kawo mana shawul fati sai di malam yusuf ya kawo masa tsaraba daga kano ni ma na same shi a wajen shewul mahadi an kawo masa littafin na ce to ya kamata a bamu mu dan leka wallahi daga duba littafin nan ina ga zuwa yanzu babu shafi ɗaya da bamu cire mai gyara ba Wallahi.
To, amma ba gyaran da za mu gyara maka sai dai mu nuna wa duniya cewa wannan barna ce kai kuma in ta rage maka gyaran ya shafi na larabci ne ya shafi na ruwaya ne wannan ya rage maka bari in ji a gurguje kar na cika mu da jawabi a shawul fati ga dai nan shafi na ashirin da tara abin da ya sa mun tsallake wa incan masail na a shehu tijjani da waye da Za mu sauransu.
zo kansu.
za mu dawo kansu abin da ya sa mun ɗauko daga sama ne abin da ya sa sayyidina anas ibn malik a cikin sahabbai abin da ya sa abdul jabbar ya sa shi a gaba yan uwa ku kula da wani abu daya duk wani wanda yake son ya rushe martaban manzon Allah darajan annabi Muhammadu a sahabbai in kana so ka rushe ruwayoyi to na Anas da ka tafi in kana so ka rushe hukuncin musulunci to da ka samu Abu Huraira ne Sai da da tuna- sai tuna Aisha alaihi salam da shauransu wasu sahabban da suke dafa musu in kuma kana so ka rushe mazaya na annabi na fitar da asraru na sanin gaibu da shauransu da kuma kan na sahabin Huzaifa.
nan sai na Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirr Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan irin wa'innan akwai hadisai wanda ya shafi na mulki da shauransu duka da mu samu to amma Anas ibn Malik shine kokuwar da ya dauko hadisan da take magana akan wato manaqib na annabi mu'jizatu da shauransu to Abdul Jabbar wannan littafi na Hamziya littafi ne da aka yi bi annabi Muhammadu ba da irin harshen Abdul Jabbar ba to sai yake neman ya makalkalo mai hamziya tunda yana ta zagin manzon Allah da canza harafi da cusa baƙaƙen maganganu ya zai ya samu wani magabaci wanda da ya ce an rushe kowane magabaci to yanzu kuma ya dawo shi ma yana so idan fara ta rike wani magabaci to mai hamziya ba magabacin ka bane amma abin da zamu fito nan ga shafi na nan 29 shawar fito in ana tare da ni na a Abdul Jabbar ya zo yana magana akan annabawa yanda al-Imam al-Busiri ya faɗa innama masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u a yana magana akan cewa annabawa sun sufanta sifofinka ya Rasulullah ga mutane amma a yanda Abdul Jabbar ya tafi ya ce annabawa wannan ba mamaki in an faɗa kama wannan girman manzan Allah ne duk da ana nufin malamai sun sufanta manzan Allah da yazo sai ce annabawa domin ba dan koi bane dan yayi yayi ishabi ne a littafin yayi magana da yawa far shine ya dauko wannan maganan sai dinga dauko annabi wani an mai baiwa kaza annabi wani an mai baiwa kaza manzan Allah ya fi shi da kaza annabi wani an mai baiwa manzan Allah ya fi shi da kaza amma abun mamaki saboda kar ya je ya dauko na malamai ya tabbatar da ruwayoyin da ya karyata sai ya dinga yin amfani da kwanyan kansa to bari mu ji nan gashi nan shafi na 29 shafi na 29 shawabul fati na san na hannunka da ya zo wa amma Musa alaihi salam faqad shuk- shukka lahu al-hajaru bi qawlihi ta'ala fa qulna dirbi asaka al-hajar ya ka annabi Musa ya kawo wa amma an-nabiyyu fa shaqqa Allahu lahu asman al-jawahir fa qala iktabat as-saatu wa shakka al-qamar wa amma nab'u al-ma'i min al-hajari fa hadha mimma jarat bihi al-'adatu kama qala ta'ala ya kawo aya to da ya kawo maganan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wasalam na dutse ya tsage an sha ruwa a zamanin annabi Musa da shauransu to sai ya koma kan annabi Muhammadu sai ya ce wa amma annabi sallallahu alaihi wasallama amma annabi Muhammadu fa kharaja lahu al-ma'u min makanin lam ya'had ahadun khuruj al-ma'i minhu ai manzan Allah in an ce annabi Musa Allah ya tsaga mai dutse ta bude duk da ayan da ya kawo ma ba ita bane ayan da ya kawo shi albati ka kula da yace sun maka sarkar hukum min ba da zalika fa yakal darta wasu kasuwa wa inna lillahi ma tafajar min Banu al-ard wa Isra'ila inna ne.
hada ma yashaqqaqu fa yakhruju min al-ma' wa inna hada ma yahdu min kashati Allah wa ma lam kafa ta'malun kuma wannan ba ita bace ayan mu'jizan annabi Musa wannan ayan ma tana bayanin zuciyan dan adam da yanda take tsatsagewa da sauransu ayan mu'jizan annabi Musa ba a wannan suran bane ko ba za mu ga maka ba alaran momin da ke gabanka in har sun koma makaranta sa zo su gaya maka amma wannan ayan ba ta maganan annabi Musa ko mu'jizansa na tsagewan dutse to anan sai ya ce to ai manzon Allah ma fa kharaja lahu ma'u ruwa ya fito daga manzon Allah min makanin a ta wajen da lam ya ahad ahadun khuruj al-ma'i minhu wani mutum ruwa bai saba fito masa daga jikinsa ba meye ne wannan wajen sai yake cewa min bai na sabihi ai a hannun manzan Allah a yatsun manzan Allah annabi yayi haka ruwa ya dinga zuba zubur kaman indararo sallallahu alaihi wasallama sai yace bal lam yahdus misl hadha li ahadin min al makhluqat duk halitta ba wanda aka yi fama da shi ke ce kamara wal muhaddithuna an thabitin kamar yadda duk marwaita suka taru suka rawaito daga sabitu sabitul bunnani kenan da wane kala yace shi kuma sabitu a wajen waje sai ce sami'tu anas ibn malikin ruwayan girman manzon Allah na ji shi ne daga Anas ibn Malikin ruwayan nan wanda har ya kai karshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a Quba aka zo masa da, da wasu moda dan kananun moda in ji Anas ibn Malik sahabin Annabi Muhammad mai girman manzon Allah yace manzon Allah ya sa hannunsa wannan modan ba ta ma da girma ya tsunsa Annabi ya saka shikenan sai manzon Allah ya ciro ya tsunsa ko ruwa yana zuba fal fal fal fal to abun mahallin shahid anan yau ga Abdul Jabbar mai kafirta Anas ya ce Anas makaryaci ne babu shi ma yawa ya ce ma Anas babu shi kamar yadda ba za mu je magana da yawa ba a can gaba ya kawo ya ce Anas makaryaci ne Allah ya kiyaye shi da ƙaryan Anas Anas ma bai ga manzon Allah ba walau marratan haka ya faɗa cikin wannan littafin bai faɗa amma anan ga Abdul ya kawo ayan Qur'ani har guda biyu amma ya ce wa'annan ayoyin Anas kadai ya fi karfin ayoyin Qur'ani kuma a wajen shi Anas makaryaci ne to abin sai sauka kasa bayan ya kawo wannan a can ƙarshe larabcin sai ya yi wani larabci wanda har yanzu mu gane a ina ɗauko na larabcin ba wai kala anasun a nan shafi na farko a shafi na talatin kala anasun fa basura ainaya yamba'ul ma'u min bayni asabihi kuna ji wannan larabcin fa lam yazal al qawmu yarwi dhalika al qadhu hatta rawahu minhu jami'an ni dai wannan larabcin na gagara gane ta ina ta sa gaba shawalfati a wannan mu assignment muka bayar mun ba wa kogo assignment yawa mun ba wa kogo ba za mu fassara a fito a fassara wannan ai ba ta fassaru ba.
a ya za ta fassaru mun ba da ko a a fassara a su je su ni fa fassara ban ga fa'ili ba fa a a su je mafulin bi ba ba ga dai shi dai falam ya zalil qaumu yarwi zalika alqadahu dan Allah dan annabi Hatta Malam Jabar, rawahu minhu kwafa bai fa jami'an.
har wasali ake yi. an kwafa har ana hadda wasali gashi an kwafa ana wasali kuma abin mamaki haka a ƙasa wajen sai ke cewa hazihil mazaya sofa ya ati ta haƙiƙuha aidan wattabattu wattabattu wattabattu wattabattu min suduriha to wannan larabcin ga sunan dai abinda nan faɗa a baya ma ga nan to yawa to ka Au, ashe ne na karanta wai yake cewa dai kawai hadisin Anas ibn Malik wanda shine daga nan in Allah da dan tsaya sai yake cewa dai kawai hadisin fa yace ai annabi Musa alaihi salatu wasalam in ar yana jin ruwa ya zubo masa daga dutse to annabin mu Muhammadu ruwa ya zuba ne daga yatsun hannunsa wani halitta haka bai faru da shi ba sai yace wai sai Abdulbar ya sauka can kasa sai yace a duba namba ta hamsin da hudu yanda za ku gane mai yaudari ne da gangan Abdul Jabbar yake da gangan wallahi dan Allah shi ka kaga wannan namban Babu.
duba min namba na da Abdul Jabbar ya zo ya ce kala sami'tu ana sabna malikin ke yasa namba a sauka namba na 54 dan Allah duba akwai namba na 54 in wani ya gani a wannan shafin ya kawo mana namba na 54 sai ya goge da gangan dan ya batar da yaransa dan Allah ka gani ana ka Babu, babu ko babu, wallahi.
wallahi gashi nan kowa ya gani nan Abdul Jabbar sai ya goge nan ban da gangan domin ya batar da yaransa a kai su kogo a sa musu su
Allahumma salli ala sayyidina to to rasulillah kafin nuna wannan ha'inci kun ga irin ha'incin da Abdul Jabbar yake yanzu yanzu littafin ma shi ya rubuta amma yana ha'intan mutane da ya goge wannan din sai ya saka aje namba na hamsin da hudu don ya kadar da hankalin wawaye babu sai aka shafe sai aka saka namba na arba'in da uku da na duba he na gano namba na arba'in da uku sai ce sofa ya ati taƙi ku hadal bahsi a hadal hadis fi ma ba'at ya ce wannan hadisin da aka hana anas bai yarda da ita ba ha kana ƙaryata qur'ani ko ko kana nuna ga abin da yafi qur'ani na darajar manzo Allah kuma ka kawo sa akan a yarda darajar annabi ne kuma ya kaso kasa bai kace bai yarda da shi ba wadhalika anna jami'al marwiyat allati tafarrada biha Anas bin Anas bin Malik la yajuzu al-ihtijaj biha domin duk ruwayan da Anas ya zamo shi kadai ya rawaito a sahabbai bai halatta a kawo ba limakani ma sabata fil bahsi saboda abin da ya tabbata ma Abdul Jabbar a bincikensa cewa in Anas ne kadai ya rawaito hadisi bai kamata yake da shi ba to anan abin tambaya anan ka san da haka me yasa baka kawo na wani sahabin ba don sai mu yi aiki da na wannan sahabin na biyu tambayan da malamin maka na farko shine tunda kace duk abin da ya daidai da hankali yanzu a hankalinka baka yarda ba kenan in ka yarda to ina ruwanka da wani Anas ya rawaito kowa ya rawaito kwarai in ka yadda shi kenan ya zama adas ya girmama manzo Allah ka dauko wannan girman har kana nuna yafi ayan Qur'ani kun ga anan shine to anan na karshe shine sai ke cewa wai limakani ma sabata min fil bahs min adami luqihi lin nabi bil marrati duk da dai wannan larabcin wato a nan akwai babu aula a nan wannan larabcin da kai akwai babu aula Laibi.
eh saboda laƙiya din nan yana da babubbuka da dama na masajin da ake aiki da shi amma mu wallahi tabbas ba za mu gyara wannan ba in dai sai dai in rubutu ne mu ma kuma duk ran da ka gyara ya mun ɗauko mun bankaɗe tunda ka san akwai wajen da muka gyara masa na Sosai.
mukaddiman nan ya zo ya aka yi ta wai yanzu ya ce mukaddima a gyara ta Inna lillahi wa inna ilaihi.
Allah sauki To, yan Kawai uwa- mace, eh, da Allah a ci gaba mana da kaka amma dai da- ko dai ka samu mana gyaran wannan Eh, ka ba- gano me ake Ah, nufi fa ina na gano wannan wannan mun ba aya samin ne falai mai zalil qaumu a shafi na 30 layin Shafi farko na su je su duba eh, shafi falai na mai zalil qaumu yarwi zalikal falam qadum yadhal qawm wannan dai a larabcin larabcin da a larabawa dai da larabcin da annabi yake magana da shi ba mu san wannan larabcin ba Allah ya Eh, taimako, Allah ya yawa taimako.
faira faira ta jawo wannan larabcin ta ai an cire ta wannan larabcin yawa ya je ya nemo hadisin da ya rawaito makare sannan abin da yake akwai yan uwa a gurguje Allah ya saka sai Imam Man Nasir da alkhairi yanda yayi jawabi maganan Sayyidina Anas bin Malik da ka kawo kace ba za ka kafa hujja da shi ba abin da muke faɗa dan gashi abin da yanda Sayyidina Imam Man Nasir ya faɗa yace duk ruwayar da Sayyidina Anas bin Malik Yawwa.
yayi tafarrudi da ita to sai yace wannan riwayar la yajuzul ihtijaju biha ba zai yiwu a kafa hujja da ita ba limakan limakani ma sabata fil basi min adami liqiyawun nabi saboda abin da ya tabbata Anas bai ga annabi ba bai hadu da annabi ba amma kuma shi tambayar mu anan me yasa ka kafa hujja da ruwayan Anas wajen girman annabi ka ce kuma ba za a yi itijaji da shi ba sannan ka kafa hujja da shi sannan abu na biyu idan wannan riwaya ka ce in Anas yayi tafarrudi da riwaya ba za a yi ba abinda muke bukata sai ka ɗauko riwayar da wani marawaici ya rawaito wanda ka yadda da shi ba Anas ba tunda ka ce ma'anan wannan riwaya ma'ana Anas ya yi tafarrudi da ita sai sa ka kawo in da wani ya kawo to da sai ka kawo wancan ba Anas bin Malik ba Yawwa.
in kuma wani ya kawo ka ɗauko Anas bin Malik ya gwada maka ƙarya kake kai ka san cewa ba zai taɓa yiwuwa ka girmama annabi ba tare da Anas bin Malik ba Yawwa, yawwa.
da haka yan kogo ku fito fili yan kogo billahi lazi ku fito fili wannan mutumin rubabbiyar kwakwalwa ce da shi tosasshen basira yake da shi Oh.
muna kira ma- ma- masu masu kira masu kira su yi hakuri za su kira tukunna yanzu insha Allah dan bamu lokaci mu kure ga gurin da zan karanta a shafi na 30 su a duba dai wannan shafin eh yace wa amma madiyatun nabi yan uwa ku ji nan da kyau yace wa amma madiyatun nabi Musa alaihi salam fil kalami ma albari maziyar da annabi Musa ya samu na magana da Allah yace fa ya laha min maziya ka, ka ji mamakin wannan girman maziya da girman daraja da annabi Musa ya samu kada akbar Allah ta'ala anha Allah ya ba mu labarin wannan maziya na maganan da annabi Musa yayi da Allah wa kallama Allah Musa taklima Allah ya gaya mana Allah ya yi zance da annabi Musa magana zance ya ce lakinin nabi to nan ‘yan uwa a jinan lakinan nabi ya sallallahu alaihi wasallam lamma kana ƙaba ƙausai ne au adina to wannan larabci bai yi ba ɗan tamore wallahi tallahi bai yi ba to ai wai shin lakin nan nabiyya ne din ko lakin Lakin nabiyyu ne eh, wanne ne ma tukun wanne ne ma tukunna Kafin ma lakinan larabci ba sai nabiyu ba.
ne ko lakinan nabiya sannan kuma La- lamma kana ƙaba ƙausai ne au adina Tashin hankali.
to wannan shi ma mun ja mai jan bairo bai yi ba a goge littafi bai haɗu ba a shafi ɗaya ne fa da a shafi ɗaya gyara hudu au ya ce lokaci amma abin da yake so ya faɗa shine lokacin da manzo Allah ya je ƙaba ƙausai ne au adina ta kallafa anhu jibrila ƙa'ilan mala'ika jibrilu sai ya tsaya daga baya yana cewa annabi lau taharraktu mm, lau taharraktu da zan motsa gaba kadar an mulatin gwargwadon ɗugu- abin nan yatsa ɗaya lahtaraktu da zan ƙone sai ya ce to anan ƴan uwa tambayar da muke so mu yi kun ga labarin da ya kawo anan labarin me yake so ya bayar ga mai karatu yana son ya baka labarin Isra'i da Mi'raji musamman Mi'raji ya tabbatar ya ce Isra'i ya yarda da ita saboda Qur'ani ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami to anan kuma sai ya kawo labarin da manzo Allah ya je Qaba Qausaini to Qaba Qausaini muna tambaya a Isra'i aka samu Qaba Qausaini ko a Mi'raji in ka ce a Isra'i ne to me ya kawo har mala'ika Jibrilu yana cewa in na motsa gaba zan kone a ƙasa mala'ika Jibrilu dai ba zai kone ba kaga a sama ne to ina batun da ka fito ka ce mi'irajin annabi ƙarya ne ba a yi ba yanzu kuma a littafi ya rasa yadda zai yi ya tara gaugabu a gabansu yana gaya musu yana cewa gashi annabi ya yi mi'raji shi ma da kansa wai ce wa kafa Musa inda sidrat to gashi Ya ce gashi ya a- ce a sama aka yi.
a sama Yaushe wa annabi annabi ya je- Musa inda sidrati gashi Ko dai- annabi Musa ya tsaya a wajen sidrati a inda sidratul muntaha yanda Qur'ani ya faɗa yace wa karaqal habibu hijaban nuri annabi ya dinga keta hijabai na haske wa kallama rabbahu annabi ya yi magana da ubangijinsa up, annabi ya yi magana da ubangijinsa takliman magana ya ce lau a ya ce a takaliman ya ce ma ka zabal fu'adu mara'a zuciyar manzo Allah ba ta ƙaryata abin da ta gani na wato ayoyi na ubangiji ba a fatumaru na hu alama yara kuna jayayya da annabi akan abin da ya gani lokacin da ya je miraji duk ba shi yake kawo wannan da ayoyi da hadisai amma kuma gabotari sha sha sha gashi a baya an tare shi kuma yana cewa mi'raji ƙarya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mi'raji ba ɗan uwa ku ji wannan yace waqtafa Musa alaihi salam bi mushahadati nurin nuri annabi Musa sai ya zama da shi ya isu ne kawai da ganin hasken haske ma'ana ya isu da ganin manzon Allah shi kuma manzon Allah ya ga Allah ya ce lamma a jaza an mushahadati haqiqatin nuri saboda bai samu ya ga haƙiƙanin hasken Allah ba ya ce kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce falan ma tajalli rabbu lil jabal ja'alahu dakkan wa karra musa sai ka falan ma afaka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin sai ya ce to anan ya ci gaba 'yan uwa ku duba wannan maganan ka kawo batun Isra'i da Mi'raji saboda girman Allah sannan kuma ka zo ka ƙaryata Isra'i ka ƙaryata Isra'i da Mi'raji a littafin ka kuma ka kawo ka ce an yi to daƙiƙin ina ne kai su masu bin ka daƙiƙan ina ne da za ku yi ta bin wannan rababban mutum to bari ku ji abin da ya faɗa a ƙasa da can yayi nimra a ƙasa sai ya faɗa nimrarsa ta ya kawo nimra a can ƙasa sai ya ce hadihil mazaya saufa ya ati taqiquha aidan da Allah muna ba wa masu kira hakuri su daina kira za mu faɗa cewa an fara kira su daina da Allah hadihil mazaya wannan maziya saufa ya ati taqiquha aidan ta haƙiƙinta cewa wannan abin an yi isra'i da mi'raji zai zo da Allah ka dinga kashewa rejected cewa zai zo insha Allah tabaraka wa ta'ala min su ah, wal battu anan sai yace wattabutu wattabutu a ƙasa ku idan kun duba za ku gani wattabutu to wannan abun babu shi a larabci ya je ya gwada mana me yake nufi ya gwada mana babu shi wattabutu a larabci dan tabore ka je ka gwada mana babu shi kuma ja ka layi kula da wani ha'inci wattabutu min su duniya wannan namira din nan ba nawa ne Nimra din Namba da ya nawa yi.
ne? nan ba nawa ne arba'in da hudu Kaga cin to a amana.
can sai ya canza nimrar Ya gaba kaɗe ɗaya ba gangan yana ta sane.
goma. yana sane Yana sane.
sai ya canza wa yaran kun ga a sama ya sa nan ba daban in ka zo ƙasa sai ya kaɗa hankalin mutane da gangan sai ya canza kun gani abin da yake faɗa ya ce kab ya sai ya ce za mu zo mu tabbatar da batun cewa min su duriya ne nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-itirafi biha kafin mu yi itirafi da ita nafiyan au isbatan ta wajen tabbatarwa ko ta korewa to tambaya na biyan au isbatan a nan a me ka kawo ta a na bayi ka kawo ko a tabbatarwa ka dai nan da ya tabbatarwa ne maganar girman annabi kake kawowa ka tabbatar sannan kuma ka zo kasa kana cewa a wannan ruwaya ƙarya ne to wani irin littafi ne ne ban annabi za kuma ka zo ka cika shi da ruwayoyin ƙarya yan uwa a duba wannan abin a duba a gurguje saboda zan sake sai bi Muhammad Nasir magana akwai maganarsa a nan a shafi na talatin da biyu da ya kawo a nan shi ma ‘yan uwa ku ji sai ya kawo maganan hadisin Sayyidina Anas bin Malik. Anas dai wanda aka ce babu shi.
Shehu- Shehu Anas Baki ka dai tsallake wani waje.
makaryaci eh wannan larabcin zai karantu wane ne?
nan nan na suka bayyana mutane namban da ya sa ya sa namba hamsin da tara da ake Hamsin da samu.
tara.
amma yayi a ƙasa aka kaɗar da Da hankalin mutane aka mai da shi 48.
48.
to ga nan larabcin wal- walil farqi bainal munajisaini kana Walil farqi bainal munajatayn kana maqamu munajati munaji Munajahi.
munajahi Musa shi ma wallahi bai To, karanta ba.
a- har nan gaba.
Ban gani ba ma alaihi salam.
Eh.
Ka gani Eh.
wannan menene ba- babu babu komai a wajen menene shi?
hukuri ko to wannan ba ba kalmar larabci bane wallahi yanzu dai gashi nan Wala, kowa wala, ya ma karanta.
uzuri na.
wannan gashi nan a sama gashi nan shafi na nawa ne Nabi sallallahu shafi na talatin da ɗaya.
Yawwa.
To shi ma haka yayi larabcin haka yayi ta kar da a ce da haka ne ni ma na haka yake Ai, to Eh, dole abin da yake a ne.
ƙarshe saboda muna so mu takaita sai yawan manasu in barka ka kawo abu na biyu a duba nan shafi na 32 yan uwa idan an duba shafi na 32 da ya tashi Anas din da kace makaryaci ne kace Anas din ma ba a taba yin sa ba wani layin kace a mahaifiyarsa ce kaza kace mutuncinsa duk kai wannan kace makaryaci makaryaci Bukhari da kace a sakul kutubi a nan kafin na karanta wannan abin da nake so na bayan uwa dan girman Allah idan ya tashi in yana son ya kawo maganganu wanda yake gwada girman annabi gurin suwa zai tafi aqidansa gurin yan shi'a duk sai ya bar littattafan su sai ya dawo cikin littattafan mu su bukarin da yake kira ausakul kutubi sai ya dawo cikin su to ku duba anan maganan Anas da ya tashi sai na Anas bin Malik da ya kawo ya kawo batun kyan Annabi Yusufa lokacin da mata falan ma ra'ayna hu akbarna hu wa qatana aydihunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim ya kawo cewa mata sun ga Annabi Yusufa sun yayyanke hannayensu sai ya ce to Annabi Yusufa da kyan sannan da duk da mata suna yanke hannunsu lakinnahu ma'a zalika ma uqiya illa shatarul husni tare da haka annabi Yusufa fa ba a bashi cikai ba a bashi komai ba sai rabin kyau kama rawal muhaddisuna kaman yanda malaman hadisi suka rawaito wasu malaman hadisi wanda ka karyata suka rawaito daga wa ana anasin daga sayyidina anas annal mustafa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce uqiya yusufu alaihi salatu wassalam shataral husni an ba annabi yusufa rabin kyau sai ya ce ku jima abin da ya faɗa saboda ya tabbatar muku ya yadda da maganan anas sai ya ce ya ce faliman ya tura jami'ul husin to wayya kake ganin wa kake ganin yana da duk kyan kyan gaba ɗaya a biyan da yake da Allah masu kiran wannan lambar su dena afuwan da Allah wannan ya kira sai Abdul Jabbar yake cewa to faliman ha- faliman ya tura ya kake ganin wanda aka bashi yace wanda aka bashi dukkan kyau sai yace innahu la sahibu alhusni wal jamali shine manzo Allah ma'abocin kyau mai wanda yake da cikakken kamala wal bahjati wal kamali kama wasafahu al imamu ali to muhallin shahid anan idan kun je ƙasa sai ya ce sai ya ce hadal hadisu wannan hadisi da sayyidina Anas ya rawaito misal sabiqihi irin wanda hadisin da ya gabata ne ya taju ila wujudi tariqin min ghairi tariqi Anas wannan hadisin yana buƙatan ya samu wata hanya ba ta hanyar Anas ba ya taƙawwa bihi da zai karfafa da shi wa illa fa huwa mardudun in ba haka ba wannan hadisin abin jefarwa ne wa baɗilun kuma baɗili ne to kaga idan da wata hanya ne ya kamata yi shi sai ya kawo hanya kar ya zo da Anas kar kar ya zo da Anas tun da yake hadisan Anas jefaffun hadisai ne sai waye fara ya kamata ya fara jefarwa Ah, ya jefar.
kai ya kamata ka fara jefarwa sai ka jefa kuma da ya kawo na Anas din tare da wa'incan sai ya jefar da na Anas din da sai ya jefar da to amma bai dauki hadisan kowa ba sai ya dauko hadisin sai kuma ka san bin akan Malik.
maganganun Anas ne ke gina ummul mawdu din To ku Anas gane din.
wannan mutum baƙin munafiki ne na rantse muku da Allah bai da imani dugon zarra a zuciyarsa wallahi bai da imani mai imani ba zai yi abin da yake yi ba da haka Allah ya mana tsari albarka annabi shi wannan nasir ka karanta nukudar ka ta biyu sai ka Eh, karanta nukudar a takaice ya kamata in kawo ta saboda na ga mutane suna ta son su yi kira mu ma muna son mu ji jama'a yanda za su fahimci yanda wannan lamarin yake kun ga wannan nukuda din a cikin wannan littafin ne abin wai wannan fa shafi duk wannan karatun fa shafi biyu ne fa Ba mu Shafi biyu ne, tsallake ba, shafi kacal, biyu ne. a kuma shafin da zan yi gaba sai naga in na shiga gaba akwai magana mai faɗi amma a shafin dai gashi nan shafi na 31 shafi na 31 wanda yanzu nan akan ta muke mun kawo abinda ba zai karantu ba duk wanda ya ce zai karantu ya zo ya karanta A har- har- harfan ma da ba larabci ba an yi aiki da su a wannan littafin harfan da ba su cikin alhuruful hija'iyya an yi amfani da su an yi amfani da su a cikin huruful hija'iyya afwan an yi amfani da su kuma wanda ba sa nan ko kuma huruful tahaji duk an yi amfani da su amma abin da nake so in uwa su gane shine a shafi na talatin din nan sai gashi yana magana akan annabi haruna alaihi salatu wasalam akan yadda Allah ya girmama annabi haruna ya bashi wato darajoji na iya magana da fasaha yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana Qur'ani wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun sai yace wa amma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama faqad utiya min dhalika ma bahara bihi al-jinnu ma bahara bihi al-jinna kama akhbara bidhalika ta'ala eh to to ma bahar bil jinnu to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kure aljanu suka wato firgita da shi ko kuma manzo Allah ya kure aljanu da shi ga shi ka kashe sai yake cewa inji Abdul Jabbar sai yace قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا الناس إن القرآن عجبا ولهذا قال النبي أنا أفصه من نطق بالدادي عبد الجبار سيكي كفى حديثي دنونة شو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي النبي هارون فساها دون دليلي wannan hadisin ana afsahu man nadaka biddadi tunda yana jin kansa a hadisi kansa ta girma yayi kwanya a hadisi wannan hadisin dan Allah ƴan uwa ga ta nan ana afsahu man nadaka biddadi Abdul Jabbar ka kawo ruwayanta ko so ɗaya idan ka kawo ruwayan ta so daya Ingantacciya.
ingantacciya ruwayan ta ingantacciya wannan hadisin ba ta da asali a cikin littattafan musulunci mun ce ba ta da shi ma'ananta mun yadda.
ma'ananta mun yadda Amma amma amma ka hadisin, kawo kace hadisin hadisin da ka sunan kawo annabi shi ya daga ce.
annabi ne ya faɗi wannan kalmar in ba haka ba kai makaryaci ne ka yi ƙarya wa manzan Allah tunda ka jingina abin kai tsaye kuma ba bishikatul jazmi sannan abin da zamu ce maka shine in dai ka kawo nan to wala na littafin duk wannan kurakuran da muke kallon zamu daina kawo maka zamu sa maka good duk da shawar mata ya ce zamu je mu naɗa kafa in dai ka kawo nan wannan asamin ne na biyu sannan hadisi na gaba ba he na kawo ba a maganar da aka kawo na a Imam Anas Allah ya kara masa yadda irin haka ya faru da maganar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kun san kwanakin ba Abdul Jabbar ya zo da hadisan Abu Sa'id al-Khudri ya dinga getta wa manzon Allah ƙarya da cin mutunci har ya jingina kalmar akuyanci ya jingina a janabi mai tsarki na Annabi Muhammad yace in wannan maganar ya tabbata Hira ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Abdul Jabbar ya ce to shikenan in dai wannan maganan ta tabbata ya kirkiri magana na ƙarya ya gaya wa annabi Muhammad sallama ya ce ma'aiki na leƙan mata a ɗaki suna tarayya da mijinsu ya faɗi kalamai masu habban manzo Allah kuma ruwayan Abu Sa'id al-Khudri ruwayan da ya karyatan wai da ita yake kafa hujja akan cewa annabi sallama ba bashariya bane ba mutum bane kamar kowa kuma mun sani cewa shine wanda yake cewa in an kashe shi an kashe annabi Muhammadu ga na shalfati ya so ya masa raddi akan wannan nukdar suka dinga jayayya yayi nan ayi nan da shi yace shi sam in an kashe shi manzo Allah kashe saboda ya ya daidaita kansa taswiya da manzo Allah amma sai ga shi yayi babi domin ya san a littafin hamziya ba yanda aka daidaita wani wani mutum don in an ka Abdul Jabbar aka daidaita shi da annabi ya zama shege a wajen wani mutum Wallahi.
a ce wai Abdul Jabbar wai ya zamo ɗaya da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai gashi a nan kuma da ya zo yana tabbatar da Annabi Muhammadu bashariyarsa itlaqan muqayyada bashariya ce sannan kuma Annabi Muhammadu bambancinsa da halitta wannan mutlaka ce sai shi Abdul Jabbar din sai yake cewa ai ga dalili yana tabbatar da innamal ma'u minal ma'i hadisin da ya zo yace ba tsaman zan Allah ne a'udhu billahi Allah na karantar da fikihu yanda mutum zai yi wanda mun yi bayaninsa amma mun yi bayaninsa mun masa martani mun warware na hadisi abin sulhu hudri to ga Abdul Jabbar a shafin dai na 34 ya dauko wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri ya mai da shi tana daga cikin dalilai na kafa hadisi duk da ya saki irin wannan maganganun to amma anan ina ga a takaice zan takaita saboda ba ni son mu jagare sosai amma akwai magana wanda za mu tashi da shi na gaba insha Allah Eh, zama na gaba insha Allah wannan zaman farko amma daga ƙarshe ni ma ga wani abu dan ya ƙara ƙaryata ku daga littafinsa wannan littafinsa ga ta nan mai suna muqaddimatul azifa ga ta idan an je an duba shafi na 543 za ku ga abin da ya fito littafin al-Imam al-Bukhari da yau yake ƙaryan da'awan cewan yana son alul baiti shi masoyin alul baiti ne masoyin na na fadima ne masoyin al'imamu ali bari ku ji da bakinsa alhaku ma shi bila adawu abinda abokan gaba suka shaida zai gaya muku ƙarya yake yi ashe da yake cewa su imamu bukari zai faɗa yanzu da bakinsa cewa su ne masoya alul baiti na gaskiya bari ku ji don haka masu bin su su san me suke gashi shafi na ɗari biyar da arba'in da uku ga abin da yake cewa ya ce walil aƙilin labibi ga duk wani mai hankali mai zurfin tunani an ya kisa ya auna baina ajr fati ahmad ibn taymiya ta tsakanin gadirasa da dagun kai irin na ibn taymiya fi haqqi sayyidati sayyidati a cikin haƙƙin sayyidatuna fadima alaiha salam wa baina adabi imamil muhaddisin al-bukhari ya kuma O Yo, nine ma.
O five one five five.
yace ya ƙara hadawa tsakanin hanya ba jabbara bane suke kira Eh, jabbarawa ne ya ce ya haɗa tsakanin ajirafa wato gadarasan ibnu taimiyya da kuma ladabi da al'imamul bukari shugaban masu hadisan duniya ma'aha wanda yake yi tare da sai da tuna fadima ya ce wa huwa ya siridu hadhihi alqisas ga al'imamul bukari yana koro waɗannan kissosi na na fadima bi kulli ihtiramin da dukkan girmamawa li janibi sayyidatina zahra bai kamata ka ce lijanibi ba mun gyara maka lijanabi ba lijanibi ba da Allah masu kira ku ya ka ya gyara ai kawai dai larabcin dai ba haka bane Ba Ya haka nemo bane.
daidai.
Ya nemo daidai.
ka je ka nemo daidai Yawwa.
lijanibi ba haka zaka faɗa ba ka nemo Li daidai janabi Yawwa.
ake cewa.
ya karɓar kalla kai ko assignment din nan bi kulli itiramin li janabi sayyidatina zahra ta yanda al-imam al-bukhari yake girma sayyidatina fatima yace fala yakadu yadhkuruha yadhkuru ismaha al-imam al-bukhari baya iya ambatan sunan sayyidatina fatima yaran khaddi Eh, isma ba eh, hamza.
alif da hamzatul Eh, wasl ne, eh, hamzatul babu.
wasl ne. ka Eh, gyara wannan wannan ba- larabcin nan ma fala yakadu yadhkuru ismaha illa wa aqabahu bi tahiyatil anbiya'i sai al-imam al-bukhari ya bi bayan sunan sayyidatina fatima da irin gaisuwa na annabawa kullama qala duk lokacin da al-imam al-bukhari yace fatima yace sayyidatuna fatima qala fi isri dalika yana faɗa sai ka ji a bayan sunan sayyidatuna fatima yace alaiha salamu yace wa kama wa kullama qala aliyan duk lokacin da ka ji al-imam al-bukhari yace ali qala fi ithrihi sai ka ji ya faɗa immediately bayan sunan sayyidina ali alaihi salam yace fa zalla radiyallahu anhu al-imam al-bukhari ya kasance radiyallahu anhu yarfa'u miqdarahuma yana daga girman sayyidina ali da sayyidatuna fatima min at-taraddi ta yanda yake mu ce musu radiyallahu anhum ila darajati taslimi da ma yanda yake ce musu alaihi salam misal al-anbiya kai ka ce annabawa sha'ana gairihi min al-muhaddisina irin yanda wasu daga cikin ma- muhaddisai malaman hadisi suke daga girman sayyidina ali da sayyidatuna fatima fi jami'i kutubis sunna a cikin dukkan littattafan sunna ku ji da shaidansu mutumin da ya ce littattafan shi'a saba'in da biyar 'yan shi'a sun fi sunna gaskiya yanzu kuma gashi a littafinsa yana cewa malaman sunna a cikin littattafan hadisinsu su suke faɗa cewan me cewan duk lokacin suna girmama sayyidina ali da sayyidatuna fatima yace illa illa duk wanda kaga baya girmama sayyidina ali da sayyidina fatima yace yan kaɗan ne fi qulubihim maradun a zuciyarsu akwai wani ciwo to wannan sako ne a takaice muke bayarwa wannan zama na farko kenan za a zo a shirya zama na biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala ku kasance da za mu mu sanar insha Allah za mu Za yi.
mu sanar Kuma albarka annabi.
nan fa duka shafi biyu ne shafi biyu ne kacal a littafin nan zai ga Shafi- al'amura dan tabore billahi lazi wannan kuma mun dan datso wani waje ne sannan akwai abu ɗaya da Yashwal Bati nake so in isar da sako shine Na'am.
kalmar da Abdul Jabbar yake cewa wai ba zai yarda in za a zauna da shi a zauna da yara ba amma yana neman ah, Dr. Umar Sani Fage na neman ah, malamin sa wansa Karibullah Dr. na neman ah, wasu daga cikin wanda ya kirga dai to abin da nake faɗa wa mutane kullum muna faɗi shine kalmar wai Abdul Jabbar ya ce mana yara kamar wannan yarantansa ne take bayyana da rashin tunani duk wani a yau duk duniya ba inda zan je wani ya ce min yaro maganar farko da kenan.
ƴaƴanmu da kalle mu Yawwa da da gemu.
gemu.
yanzu gemun nan a cikin abu akwai ya masu kuna yara goma ka fi shi gemu mai kyau Kuma shi yana gemu ne ma kuma sannan shekarunka tsakaninmu da kai akadinmu da kai ɗaya ne akali ɗaya ne dan bambancin bai fi kawai a ce dan ga- wanda wannan dan burbuɗi burbuɗi ne kuma maganan gaskiya ne sannan ilimi ba shekaru bane ba in shekaru ne kai kake rashin kunya wasu imam bukhari ma wanda sun haifi kakanin kakanin kakanin ka na talatin ma ba na Na tara ba dubu.
eh kana magana wanda in an bibiye kama kar dai ai magana- maganganu amma maganganu na farko shine ilimi in za a zauna ta kalmar wani wayo ba zan zauna da yara ba kai kake faɗin cewa wannan duk wanda zai kare ka ya kare ka ashe ƙarya kake yi in gaskiya kake yi ga masu neman ka wa'incan sun ma nisa jelar raƙumi ya ma nisa ana neman ka ka zo ka yarda ko da daddare ko da rana ka ayyana maudu'in da kake so a zona ko ba littafi billahi allazi la ilaha illallah abdul jabbar sai ka ga karaman shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ka gane cewa karatun da kake jan baki wallahi sai ka ga garaja kuma ko ba da mu za a yi ba he mun je insha Allah ko ba da mu za a yi ba Wallahi.
za mu niki gari mu je amma da bairo a hannunmu duk abin da ka faɗa mun rubuta kuma za mu za ka za ka yi mamaki insha Allah yan uwa za a iya an buɗe layi za a iya kira duk wanda zai kira ya shigo ya yi magana amma duk wanda ya ce akwai da Allah a yi magana na nutsuwa dan kaga yaransa idan kun ce za ku yi zagi za mu katse ka wannan shine magana na'am O seven O
assalamu alaikum
عليه صلاة assalamu alaikum wa rahmatullah ka rage ka rage ka rage ka rage na wajenka
assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullah.
na'am
Na malamai barka.
to barka da ya karama kallon ina ka da washi nan ka
na'am ka dan daga murya aka karama kallon Zan je kan magana ta da na ga maganar sai an fara yi a yanzu kafin a saurare.
haka ne
abin da nake so in ce wasu maganganu wanda ya kamata a cikin na ilimi Na'am.
da an faɗi su na'am babban abin da ake so mutane su gane a cikin farin ni yanzu misali ni da nake wannan maganar shekara ta talatin a duniya na'am amma tun tasowar mu in mutane ba su manta ba ko kuma wasu yara wanda yake da sani ba na'am lokacin da ya faru ya faro rashin kunya ne ga kamar murtani a farkon sata haka ne in a manta ba Na'am.
in a wannan lokaci momin abin karshen shi ba kan zai iya kasancewa domin maganganu yake yi a wancan lokacin da sashi ba na karatu ba haka ne yanzu kuma abin ya fito da wani sabon silo sabon silon da ya fitar shi ne kasancewa wanda suke kamar eh, abin ya samu eh, an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi amma su waye suka kaya shi da sako sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mafi yawancin hadisai an same su ne daga imamu bukari irin su ana da sauran sabon annabi sallallahu alaihi gaskiya ne ƙarshensa kuma kasafinsa kullum zai tattata bayyana ya kuma malamai da sauran al'umma duka san ta za su yi wasu maganganu a kan da ba na kamfani ma waye shi domin ba magana yake ilimi ba ya sauka da san ilimi da mai ɗayansa gaskiya kuma ne kuma mun ta da mutum da mu a jihar Kano yake ko kiraye kiraye malamai suna shirya a kan gwamnati kan ta ɗauki mataki bari an ba ta misali guda ɗaya a nan da Kano akwai wani kwamishina ne na ayyuka ya soki a wani babban a gwamnatin tsari dan take gwamnatin Kano ta kuma shi ta kan wannan mukamin da yake an yi haka an yi haka yana taba wani jiru annabi sallallahu alaihi wasallam kamar tsayin kisan sama amma gwamnatin kano ta kasa ta yi ta ki ta yi komai gaskiya ne
gaskiya ne ce ga wani ya taɓa wani mutum in Najeriya sun ɗauki nan ta shi ƙasa amma shi da su ƙarfin doka ne shi sannan nuna muna tuciya ana shari'a musulunci shari'a musulunci ne ta tare da akan wani da ya taɓa nan sallallahu alaihi wasallam ya kamata gwamnati ta yi wani mataki ne ƙarfi wanda alfana ya ƙarfi cewar wanda ya kare ta yi ƙarfin doka ba Allah ubangiji ya dace da mu Allah ubangiji ya kare mu amin mun gode sosai ya karabulla wannan ya yi jawabi mai kyau Allah ya saka da alkhairi dan uwa ya faɗa ya yi jawabi mai kyau insha Allah salamu alaikum salamu alaikum ka rage ka rage muryan wajenka ka rage muryan wajenka salamu alaikum wa alaikum salam
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
wa alaikas salam wa alaikas salam
Assalamu alaikum.
wa alaikas salam wa alaikas salam baka jin mu network ɗinka bai da karfi ka sake kira
assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum
bari duba nan ba ta asar
salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
wa alaikum salam na makarankullah na muna jinka wa alaikum salam salamu alaikum assalamu alaikum to masu kira dai suna kira assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa alaikum salam barka muna jinka ya Allah ya Allah wa alaikum salam wa alaikum salam assalamu alaikum assalamu alaikum ina gajiya ya himma to masha Allah barakallah
kwana biyu a kasuwa da ni alhamdulillah masha Allah na makaram kallah
wallahi da hankali to masha Allah na'am wallahi ya zariya a lafiya kalau akaram kallah na'am insha Allah ya zo mu ce ku yi muran da hawa ne insha
Salamu alaikum. To ‘yan uwa ala yi halin. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. To ala yi halin muna ba wa ‘yan uwa a wuri network ya ƙi ya bar mu mi- ya ƙi ya bar mu mu mu- mu- mu abin nan ya ƙi ya bar mu amma ga wata namba yanzu za mu bayar insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda in an bayar in Allah yadda abubuwa za su yi za a same mu ta ciki albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙo a a- a neme mu ta wannan namba insha Allah
yanzu ga da namba lambar da insha za mu- Allah eh ga namba nan Stars plus one, two, two.
eh ba ba kawai sa 080 na'am akwai wanda daga waje suke yasa Ka- karka da musa sasa na'am yan uwa a biye mu insha Allah sauri sai jiya mu Nasir Bashir kawai shikenan ga- to ala iyalin insha Allah yan uwa da Allah masu kira da wanda yake bin mu yanzu a live zai iya daukan wannan number 090 090 insha Allah 54.
1154 1154 1154 Five, one, zero, eight.
5108 5108 insha Allah an kira wannan namba yanzu in Allah yadda za a yi magana kuma za a ji mai kyau.
090 090 11 11 54 54 five wa- eh, five one zero eight.
5108 to anan kafin a kira insha Allah ba talikin da nake so zan yi saboda yan uwa wannan bawan Allah da ya kira ɗazu kiran da ya yi magana mai amfani cewan ganduje akwai wani kwamishina a Kano da ya yi magana akan Buhari magana kawai ya yi akan Buhari a lokaci ɗaya ka sauke shi to ya kuma wannan wanda yake magana akan al-Imam al-Bukhari yake magana akan sahabbai yake magana akan manzon Allah kan kat gaba daya duka yan uwa to kun ga ya kamata a lura da irin waɗannan abubuwa dan haka muke kira ba dan komai ba insha Allah tabaraka wata'ala a shirin mu na gaban Allah da wannan da yake mun yi shi cikin gaggawa ne zama na farko yanzu amma a shirin da za mu yi ku biye mun Allah da wannan shafi za ku ji yanda za mu sa a nambobi ta yanda in za a kira za a ji mutane garo insha Allah tabaraka Eh, za mu wata'ala tsara, insha Allah.
ba wani abu muna ba wa yan uwa hakuri muna ba yan uwa hakuri ubangiji Allah ya taimake mu a idan akwai wani sako da mutum yake so ya isar insha Allah zai iya rubutawa ya yi message sannan masu kira ta WhatsApp muna ba su hakuri wannan number ba na WhatsApp bane kwata kwata eh muna ba su hakuri Allah ya taimaka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukata shi wannan nasirin bara wa zalil bismillahir rahmanir rahim Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah.
la rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin Ya iyyaka karamu, na'budu wa ya iyyaka karamu, nasta'in sinistrum, sinistrum, sinistrum.
Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah.
Allah ya saka wa kowa da Allah ya- alkhairi salamu alaikum